أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما ابد اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم باب الخوف من اتكيكا حديث لدري قد دقومكم هكذا نعم كم من يومنا uku ga watan rabiu thani hijirar manzana sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan goma miladiya na da dubu biyu da ashirin da biyu sati da ya gabata mun karanci muna cikin babul khaufi babi wanda yake karantar da mu tsoro tsoron allah maɗaukaki muna kan hadisi na 410 حديث أبو ذر قال المؤلف رحمه الله وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون عطت السماء وحق لها أن تعد ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبحته ساجدا لله تعالى والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم ولخرجتم إلى الصعودات تجرؤون إلى الله تعالى نعم بضم الصاد نعم قال an samu wani hadisi daga Abu Dharr ne al-Ghifari wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi na cewa lalle ni ina ganin abin da bakwa gani kuma Allah madaukaki na tsinka yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da yake gaibi sai zamanto a wannan lokaci game da shi ba gaibi bane atatis sama'u sama ta yi ƙara wa hukalaha an ta'id kuma ta cancanci ta yi wannan ƙara don mi ƙala ma fi ha maudi'u arba'i asabi babu a sama daidai da wurin da za a ɗora yatsotsi illa wa malakun wadi'u jabahatahu sajida lillahi ta'ala face sai an samu wani mala'ika wanda ya ɗora fuskar shi iya mai sujada ga Allah maɗaukaki. Duba mu ga girman sammai da girman sammai da yawan sama, amma ba wani wuri da za a samu wanda za a ɗora yatsotsi faɗin wurin da zai ɗauki girman yatsotsi face sai an samu mala'ika iya sujada ga Allah maɗaukaki. wannan sai karantar da mu kama yadda Allah madaukaki ke cewa wama wama wala ya'lamu junuda rabbika illa ba wanda ya san adadin rundunonin ubangiji na mala'iku sai shi nam qala wallahi law ta'lamuna ma a'lamu ina rantsuwa da Allah da kun san abin da na sani la dhahiktum qalila to wallahi da kun yi dariya el kadan wala bakaitum kathira kuma da kun yi kuka mai yawa wa ma talazzaztum bin nisa'i ala al-furush da bu ku ji dadi ba da mata akan shuhudodi wala kharajtum ila su'udat to da kun tahi wani wuri wanda ake ce mai su'udat tasharuna ila Allah ta'ala kuna neman agaji ya zuwa ga Allah madaukaki kuna neman agajin Allah madaukaki qala rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa qala hadisun hasan yace hadisi ne mai kyau ina muka samu gaba ta babin wannan babul khawf lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sama ta yi kara kuma ta cancanci ta yi kara duk girmanta babu wurin da za a dora ya tsotsi face sai an samu mala'ika iya sujada ga Allah madaukaki sannan kuma inda kun san abin da nasiri to da kun yi kuka da kun yi dariya el kadan kuma da kun yi kuka mai yawa kenan babi ne wanda yake tafiya da tsoro kuma da ba ku ji daɗi da mata ba akan shimfudodi shi ma ba abin da zai hana jin daɗi da mace sai abin da yake da tashin hankali da tsoro kuma hallau da kun huta hilin su'adat kuna neman taimako da agajin Allah madaukaki قال رواه الترمذي إمام الترمذي يفتد حديث وقال حسن صحيح وعطت بفتح الهمزة وتشديد الطاء عطت كنا أوا دع الهمزة كما دع الطاء متشدة وطعت تعت بفتح التاء بعدها همزة مكسورة كما في التعت da ta bayanta kuma alhamza wadda aka mata kasara wal atitu sautin rahli atitu kinnan ƙara na dutsen nika rahli afta wal qatwi wa shabihiha wa shabihihima da abin da ya kama da su rahl sirdi afwa قال ومعناه بانش أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين قد أثقلتها حتى عطت معناش shine cewa abin da yake sama wanda yake da yawa yawancin mala'iku na sama wanda suke bautawa Allah madaukaki ya naunar da sama har sai da ta kai ga tana kara wasu adatu bi dhammi sad wal ayn as-su'dat awa sad damma sannan da aini su'u su'udat ay turuqat shine hanyoyi wa ma'ana tash'aruna bi ma'ana tastaghithuna shine kuna neman agaji nam wa na bi barzata bara thumma zabira'in thumma zai kenan an samu wannan hadisi daga abu barza wanda za a wara barza thumma zai sannan zai nadlata bin ubaid al-aslami wanda yake da suna nadla dan ubaid al-aslami radiyallahu anhu wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da mun ce su kara tabbata gare shi yace la tazula qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afna وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح نعم كما شيخ الألباني عندما تدعونا حديثي أتكين صحيح الجامع كالكشن حديثنا دبو بكر ددي أكو يتي manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce kawaguwan wani bawa ba za su gushe ba ranar kiyama har sai an tambaye shi game da rayuwar shi gaba daya a cikin mi ya tahiyar da rayuwar shi ya lalata shi a cikin mi ya karar da rayuwar shi cikin ayyukan alkhairi ko cikin sharholiya ko ayyukan sharri sai Allah ya mai wannan tambaya wa an ilmihi fi ma fa'ala fi ilimin sanin da Allah madaukaki ya bashi sai ya tambaye shi a cikin me yayi aiki yayi aiki da ilimi ko kuma ya tara dumbin ilimi bai yi aiki da shi ba wa ammalihi min aina iktasabahu dukiyar da ya tara taɓa ta wani bangare ya same ta ya tattara ta ta hanyar da shari'a ta ba da dama a tara dukiya ko kuma yake halaka yake haram ta riba da zamba da zalunci ya tattara wannan dukiya wannan ma sai Allah maɗaukaki ya tambaye shi akan wannan wa fi ma anfaqa cikin me ya ciyar da wannan dukiya cikin abin da Allah maɗaukaki ya halatta ya ba da dama ko kuma cikin abin da ya zamanto haram ne ya dirmiya dukiyar shi wa an jismihi fi ma abla Allah zai tambaye shi game da gangan jikin shi a cikin me ya tsohar da ita ya tsohar da jikin shi ya lalata shi rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi wa qala yace hadisun hasanun sahih hadisi ne mai kyau ta wata hanya ingantacce ta wata hanya wa ana abi hurairah radiyallahu anhu idan wannan hadisi na karantar da mu wannan abubuwa sai Allah madaukaki ya tambaye mu abucin su nan sai akwai nau'i na tsoratarsuwa idan an ce gaba ɗaya rayuwarka sai Allah madaukaki ya tambaye ta game da ita ya tambaye ka game da ita haka iliminka haka dukiyar da ka tattara ina ka sanya ta to akwai nau'i na abin da zai barazana da tsoro ya sanya mutum tsoro wa na bi hurara radiyallahu anhu qala qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawmaidhin tuhaddithu akhbaraha ثم قال أتدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فهذه أخبارها an samu wani hadisi daga abu huraira wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta wannan aya yawma idin tuhaddithu akhbaraha a wannan rana to ƙasa za ta zantar da labaranta gayawa Allah madaukaki bayan mala'iku dama suna rubutawa to ƙasa za ta yi shaida haka gangan jikin mutum za su yi shaida sun makala sannan ya ce ataduruna ma akhbaraha zala sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabban shi kun san menene labaranta labaranta qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce kamar yadda ya zama to al'adar su ne sahabbai suna mai da ilimi ga Allah madaukaki da manzo sallallahu alaihi wasallam domin kwadayin koda sun san abin za su mai da ilimi ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallama domin neman dadi da bayani manzo sallallahu alaihi wasallama ya kara musu abin da ba su sani ba kuma tabbata duk abin da ya zamanto na shari'a ne ba abin da ya boyi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallama ya san shi al'amari da ya shahi na gaibi to kuma wannan ilimi ne na Allah wanda Allah madaukaki yake banta da shi Allahu wa rasuluhu alam suka ce ai Allah da manzo shine mafi sani qala فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها labaran ta shine ta yi shaida a bisa kowane bawa da baiwa bayan Allah kenan bima amila ala zahariha na abin da ya aikata a duranta absanta lana za wannan kasa za ta ce ta kulu amilta kaza wa kaza fi yaumi kaza wa kaza ai a kaina kayi abu kaza a kaza kaza da kaza a rana kaza da kaza fa hadhihi akhbaruha wannan shine labaranta rawahu tirmidhi imam tirmidhi fitar da wannan hadisi wa qala hadithun hasan yace hadisi ne mai kyau sai dai hadisi ne imam al-albani rahimahullah ya ya raunana da shi qala rawahu ahmad wa tirmidhi wal hakim wa da'afahu al-albani fi da'if al-jami' kalkashin hadisi na 6450 وعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه an samu wani hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa an'amu wa sahibul qarni fi qad iltaqama al-qarna wastama'a al-idhn mata yu'mar bin nafkhi fayanfukh فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل رواه الترمذي وقال حديث حسن ما حديث ne ingantacce Imam Ahmad da Imam Tirmidhi ya fitar da shi kuma Imam Al-Albani ya ingantar da shi a cikin Sahih Jami kalkashin hadisi na 4592 shine Abu Sa'id al-Khudri yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yaya zan ji dadi alhalin ma'abucin kaho ya riƙe ƙaho ya ɗora a bakin shi ƙaho na busa wanda da shi za a busa ta tashin kiyama ta tashi wasta ma'al izina kuma iya sauraren a bashi izini mata yi umar bin nafahi lokacin da za a yi mai umarni da busa fayan kawai ya busa kidan a shirye yake ya tsaya ya ɗau ƙaho wanda idan ya busa kiyama ta tashi kusa ta farko dukkan abu mai rai zai mutu sannan kuma sai zamanto halittu na Allah wanda suke da rai za su mutu sai zamanto zai busa ta biyu wanda kuma daga ita ce kiyama za ta tashi Allah ya fitar da matattu daga kaburrukansu to iya nan ya rike kaho iya shirin kawai a busa a ce busa ya busa kana faka anna zalika Sakula ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da sahabban mazala sallallahu alaihi wasallam da suka ji wannan labari daga bakin da baya ƙarya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai abin ya musu nauyi al'amarin ya musu nauyi wa qala lahum sai ce musu ku ce qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil ai Allah shine mai isan mai ishin mu ko Allah ya ishe mu kuma ma dalla da abin dogaro nam qala al-qarn huwa as-sur alladhi qala Allah ta'ala wa nufikha fi as-sur yace kahon nan shine dai kahu wanda Allah madaukaki yace wa nufikha fi as-sur akai busa a cikin kahu kaza fassarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara al-qarn وعن ابي هريره رضي الله عنه قال an samu wani hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsirayen Allah da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi aljanna Zala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ji tsoro to adlaja zai zabura ya gaugauta ya tahi cikin dare farkon dare ba zai tsaya ba zai gaugawa ya yi tahiya cikin farkon dare wa man adlaja balagal manzila to duk wanda ya tahi da wuri kwa to ya kai gida ya kai gacce ala ku saurara inna sil'atallahi ghaliyatun ku sani fa kayan Allah madaukaki na sai dawa suna da tsada nan duk abin da zaka yi na bauta inda zaka yi tsaya kai ta kamar yadda Allah madaukaki ya umarni kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu ya aikata zaka ga sai an jajirce an dage ba haka nan ba kawai ake samun aljanna da sauki a'a sai an yi aiki tukuru ala ku saurara inna sil'ata Allahi aljanna to ho kusan kayan saidawa Allah shine aljanna da kyawawan ayyuka da imani na gaskiya da kyawawan ayyuka za ku sayi aljanna Allah madaukaki qala hadisun hasan hadisi ne wanda ya zama to mai kyau kuma hadisi ne gantacce rawahu tirmidhi wa sahahu al-albani fi sahih al-jami kalkashin hadisi na 6222 qala shaykh muhammad bin salih al-uthaymeen rahimahullahu ta'ala muhammad bin salih al-uthaymeen wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi yace adlaja adlaja nan bi ma'ana mashafid dulja ya tahi cikin dare wa hiya awwalul layl shine farkon dare wa man adlaja balaga al-manzil kuma dukkan wanda ya gaugawa ya tahi tun farkon dare ya kai gacci ya zuwa gida zai isa gida li'annahu domin shi idan sara fi awwalil layl idan ya tahi tun farkon dare fa huwa yadullu ala ihtimamihi fil masir wannan na nuni abu sahimmantuwar shi da kulawa da cikin da tahiya wa annahu jadun fi cewa da gaske yake wa man kana kadhalika balagal manzil kuma wanda ya kasance a irin wannan tabi'a to ya isa gida ala ku saurara wa inna sil'atallahi ghaliya ai ala wa inna sil'atallahi janna sil'atu yace abinda ake cewa sil'akin nan yani ashay allati yu'rad yu'rad ya'riduha al-insanu lil-bay' abinda mutum yake bujiro shi domin ya saida wal jannatu qad aradaha Allah ta'ala li ibadi kuma aljanna Allah madaukaki ya bujiro ta ga bayan shi li yashtaruha domin su sayi aljanna qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa inna Allah inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم فيه وذلك هو الفوز العظيم الله مدوككي ناتشوا للي الله مدوككي يا سيد المؤمنين kawunan su rayukansu ana nihin a hilin daga wajen yaƙi jihadi saboda ɗaukakar da addinin Allah madaukaki haka ya sayi dukiyoyinsu da suka bada domin haɓakar da addinin Allah sayan makamai da abin hawa da yada addini bi anna lahumul janna cewa suna da aljanna yuqatiluna fi sabilillah kenan wannan sakamakon abin da suke na jihadi da suka tayyar da rayukansu da dukiyoyinsu Allah ya musu alƙawalin aljanna yuqatiluna fi sabilillah suna yaƙi saboda haɓakar da addinin Allah ta farkin Allah fa yaqtuluna suna kashewa wa yuqtaluna su ma ana kashe su wa'adan alaihi haqqa wannan alƙawali ne da Allah madaukaki ya durawa kanshi kuma alƙawalin Allah gaskiya ne fi tawrat wal injil a cikin at-taura da injila wal qur'an da alqur'ani mai girma wa man awfa bi ahdihi wane ne wanda ya cika alƙawalin shi min Allah da kamar Allah madaukaki kinan babu wanda ya yi cika alkawalin da ya ɗauka kamar Allah maɗaukaki. Fastabshiru to albishirinku, ku nemi yin albishir bibai'ikum da cinikinku allazi baya'tum bihi wanda kuka yi cinikayya da shi, wa zalika huwa alfawzul azim kuma wannan shine rabo wanda ya zama to mai girma. Faman khafa bi ma'ana man kana fi qalbihi khawfullah man kana fi qalbihi khawfullah wanda ya ji tsoro ana nihin wanda ya zamanto a cikin zuciyar shi akwai tsoron Allah madaukaki amila al'amala saliha yayi aiki nagari na kwarai allazi yunjihi mimma yakhafu wanda zai tseratar da shi daga abin da yake tsoro shi da wutar jahannam qala wa adlaja bi iskanid dal adlaja kin nan da yace a Na'am. Qala adlaja adlaja nan da yake bi iskanid dal awa dal sukun wa ma'anahu sara min awwalil layl. Nan daman nan malam Imam Nawawi rahimahullah ya fassara wannan adlaja min awwalil layl wal muradu at-tashmir fi ta'a shine zage damtse a cikin bautawa Allah madaukaki. Na'am wallahu a'lam Allah shine mafi sani. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن سمونا حديث لك أم المؤمنين عائشة ودي رضا الله تكار تبتا أغريت تتشي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم زاء الله ونصير آيان الله دامون شيء تكار تبتا أغريش ناتشيوا يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت يا رسول الله غرلا قلت يا رسول الله الرجل والنساء الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهتم أن يحمهم ذلك وفي رواية الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض متفق عليه غرلا بضم الغين معجمة أي غير مختونين an samu wani hadisi daga Aisha ummul mu'minin wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ta ce na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na cewa za a tada mutane ranar kiyama, fatan ba su da takalma, uratan tsiraru tsirrai babu sutura tare da su, gurlan babu kaciya tare da su, kamar yadda Allah maɗaukaki ya halicce su, kamar yadda aka haife su, yadda babu takalmi, babu riga, babu wando, haka Allah maɗaukaki zai tada mutane ranar kiyama. قلت عائشة رضي الله عنها سنتي يا رسول الله يا من زال الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض من زال الله صلى الله عليه وسلم ماذا دماتا وري قدا شاشا سنا كلا شاشي قال يا عائشة من زال الله صلى الله عليه وسلم يا في عائشة الأمر أشد من أن يهتم يهمهم ذلك al'amarin ya yi tsanani cewa wannan kallon ya dame su ba wanda zai kula ba ma wanda ya san wani tsirara yake barantana har ya kalla al'aurar shi kowa nafsi nafsi al'amarin kan shi ya dame shi idan ka ga ana wani al'amarin shawa da dama sai da ƙoshi da kwanciyar hankali in babu ƙoshi babu kwanciyar hankali ba abin da ya dame ka da wani wa fi ruwayatin a cikin wata ruwaya al'amuru a hammu min an yanzura ba duhun ila ba'ad al'amarin ya zanto mafi muhimmancin cewa wane wasu su kalli shashen shashen su kalli shashi ya yi ƙarin haka nan wannan hadisi sai karantar da mu tsorace-tsorace na tashin kiyama wanda ba wanda yake kulawa da wani ba wanda ya san halin da wani yake ciki kowa ta kan shi yake yi قال غرلا بضم الغين المعجمة أو غين ودتكد الداء ضمة في أي غير مختونين وند بعمس كاتياب قال المؤلف رحمه الله باب الرجاء babi wanda yake karantar da mu da kwadayi kwadayin rahma Allah madaukaki qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال الله تعالى وهل يجازى إلا إلا الكفور وقال تعالى إنا قد أو إنا قد نعم ميتي إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء Allah madaukaki na cewa wannan ayoyi ya ku bayina wa'anda suka wuce gona da iri absa kawunansu wanda suka aikata ayyuka na zunubi la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kamna daga rahma Allah madaukaki diyan da mai zunubi yake zunubi to bayya yanke kamna cewa Allah ba zai mai rahma ba ko ba zai mai gafara ba zunubin da Allah madaukaki bai ya gafartawa sai zunubi na shirka da kafirci idan mutum bai tuba ba ya mutu kuma bayan haka nan to wannan zunubi na karkashin mashi'a Allah madaukaki ne in Allah madaukaki ya so ya kama bawa da laihi sai kama shi in kuma ya so ya kama shi da rahmar shi sai mai gafara zunubai da mutum bai ya yanke kamna daga wajen Allah madaukaki inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a sai ƙara cewa lalle Allah madaukaki na gafartar da zunubai gaba ɗaya innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah madaukaki shine al-ghafuru mai yawan rahma mai yawan gafara ar-rahim mai rahma qala ta'ala wa qala ta'ala Allah madaukaki yace wa hal yujaza illa al-kafur ashe akwai wani wanda ake sakautawa kuma bayan mai yawan kafirci kafur mai yawan kafirtar da ayoyin Allah madaukaki wa qala ta'ala Allah madaukaki na cewa inna kad uhina kad uhiya ilaina lalle mu an yi wahayi ya zuwa gare mu annal azaba ala man kadzaba wa tawalla cewa azaba ta tabbata a bisa wanda ya karyata da manzanci da dokoki na Allah wa tawalla kuma ya kauda kai ya juya baya wa qala ta'ala Allah madaukaki yake cewa wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata tayal wa tukubi duk abin da ka sani mai girma to rahma Allah madaukaki ta yi shi girma ta hiyalwa ta yalwace shi wa an ubadata bin samit qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man shahida alla ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa ibn maryam wa anna isa abdullahi wa rasuluhu وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق عليه an samu wani hadisi daga ubada dan samit wanda da Allah ta ƙara tabbata gare shi yace mazala wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi yace dukkan wanda ya tabbata ya shaida lalle babu abin wa bauta da gaskiya sai Allah shi kadai baya da abokin tarayya a cikin rububiyar shi da uluhiyar shi da asma'in shi da sifatin shi wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya tabbata muhammad da abdullahi bawa ne na Allah ba da na Allah ba wa rasuluhu kuma manzon shi ne cikamakin annabawan shi ne da manzannin shi wa anna isa abdullahi wa rasuluhu kuma ya tabbata ya shaida cewa isa ɗan maryam bawa ne na allah ba ɗan allah ba wa rasuluhu kuma manzon shi ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalma ce ta allah wadda ya jefa ta yi zuwa maryam a lokacin ɗaukar cikin shi wa ruhun min ruhi ne daga allah maɗaukaki wa annal jannata haqqun cewa aljanna gaskiya ce ba shaci hudu bane ba wa annan nara haqqun haka nan wuta ma gaskiya ce tabbatatta ce ba shaci hudu ba ne ba a da khalahullahu aljannata ala ma kana min al'amal to Allah madaukaki zai shigar da shi aljanna a bisa abin da yake kan shi na aiki na ya zama to ya tabbatar da tauhidi cikakke to koma bayan haka abaiban da suke saura Allah da rahmar shi da gafarar shi zai gafartawa baya bawa قال wa في رواية لمسلم إمام مسلم إياد وترواية man shahida Allah ilaha illallah dukkan wanda ya shaida ya tabbata lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma ya tabbata muhammad da abdullahi manzo ne na Allah harrama Allah alaihi aljanna to Allah madaukaki zai haramta wutar jahannama akan shi na wannan akwai nau'i na rahma da kwadayi ga rahma Allah madaukaki ina ga muna iya tsayawa akan wannan hadisi domin hadisin Abu Dharr ya da dan sau abinda muka hori daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam ha ha qunut qunut shine yankewa ya zuwa ga ibada Allah madaukaki barin komi zuwa karkata ya zuwa ga bauta na'am sai dai akwai kanata da kunut kila kanata wancan na yanki kamna ne ka gane kun gane ko na'am